الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم آه فصل الرسالة الخامسة عشرة من الوصايا وأن وثيقة أيتما تقوم الشعب ير وصية شيء وصيوي جويش الحمد لله الذي قال في, في الكتاب المحكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آه والصلاة والسلام على من خولب بوإنك لعلى خلق عظيم ثم بفاستقم كما أمرت وهو الهادي إلى الصراط المستقيم ورضي الله عن الخدم التجاني الذي أوصى المقدمين وصايا زائدة على وصايا المريدين والواصلين جويش غودي أتربى الله wanda ya faɗa cikin littafinsa a kyautataccen littafi yake cewa ya ku muminai idan kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku zai tabbatar da digadigin ku salati da salami su tabbata kan wanda aka yi masa magana da wa innaka la ala khuluqin azim kana cikin hali ko kuma ɗabi'a ko tadodi masu kyau summa sannan kuma Allah ya masa magana da cewa fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka manzalar nan shine mai shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah madaidaici a yadda Allah tabbata daga shikamakin waliyai Shehu Tijani radiyallahu anhu wanda yayi wa muqaddamai wasiya wasiyoyi masu yawa wanda suka karu akan wasiyoyin da yayi wa muridai Shehu Tijani yayi wa muridai wasiyoyi amma wasiyoyin da yayi wa muqaddamai sun fita muridan sun fi wasiyoyin muridan wal wasilina sun fi wasiyoyin da yayi wa wanda suka yi usuli amma badu وإني راد لجماعة الأكابر المقدمين المنتصبين لنا غاية الرضا شوي شوي نينا يدد دكان من يمن يم مقدمي وند سكي دنغنتوا زوا غريمو نا يدد سو متك يدد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتولى أني مجازاتكم مجازاتكم ومكافأتكم في الدارين بفضله kuma ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya jibinshi saka muku daga gare ni da kuma biyan ku abin da kuke yi a duniya da lahira ayyukan da kuke yi Allah ya biya ku duniya da lahira summa inni usihim wasiyatan muhibbin mushrigin nasihin lillahi billahi yace sannan kuma ina wa dukkan muqaddamai wasiya wasiya wasiyar masoyi mai tausayi mai nasiha saboda Allah a cikin Allah wa hiya an yaqumu jami'an ala saqil jiddi fi irshadil ikhwani shine wasiya da nake musu su tashi gaba ɗayansu su tsaya a kan ƙoƙari da himma da zage dantse a cikin shiryar da ‘yan uwa, wa munasahatin fiddini da yi musu nasiha a cikin addini wa ɗarigi da kuma da riga shehu tijani da'iman kullum su zama suna cikin yi wa muridai wasiya su dinga yi wa ‘yan uwa wasiya su dinga yi musu nasiha a cikin addininsu da kuma ɗariƙa gaba ɗaya ba da tabdiyati anfusihim bayan kuma su muqaddaman su fara yi wa kansu wasiya tukuna kafin su yi wa mukaddamai su yi wa muridai din da kuma jan uwa din wasiya kowa ya fara yi wa kansa tukuna nasiha ya yi masa wasiya ya yi wa kansa wasiya wahiya shine menene farawa da kansu Allah ya amuru bi shay'in illa bada an yasbiqu ilaihi kasu yi umarnin da wani abu sai sun fara yi duk abin da za su umarci wani kaje kai kaza da su ya zama sun fara yin wannan abin wala yanziru an shay'in illa ba'da an yanzajiru anhu kar su tsawatar ga barin wani abu kar kai kaza kar koyi kaza su din sai sun fara wato gujewa wannan abin sun fara tsawatar da kansu ga barin wannan abin wala ya takasalu fa yadilla bihim jami'un kathirun kasu yi kasala mana kasu yi rangwame ko kuma kasu yi nauyin jiki a cikin yi wa mutane nasiha ko kuma a cikin nasiha ga kawunansu da aikin da ya dace kansu ya zama ba sa yi balle wasu mutane da yawa su samu su samu su bata a dalilin su wala shay'a darru bil mu'ammat min zallati al akabiri sai yace ba abin da yake shutar da sauran mutane kamar manya su su kauce hanya in manya suka kauce hanya to shikenan to mabiya kuma ina suke kaga shikenan kowa ya rushe kenan samahana Allah wa iyyahum Allah ya mana sauki a cikin wannan haddasu dimma wala yaqdaw al wasla bainahum wa bain qurwatihim وينقضي بذلك المدد عنهم ويقضوا الوصل بينهم kada saduwa ta yanke tsakaninsu da ‘yan uwa ko kuma da jagororinsu bainahu wa baina qurwatihim su mukaddamai su zama ko da yaushe suna saduwa da jagororinsu ma'ana shehunansu saboda in mutum yana yankewa zuwa wajen shehinsa to fa yanka dai wa bizalikal madadu anhum madadin zai yanke gabarin su wa ana ba'ihim mabiyansu ma kuma in madadin muqaddami ya yanke to kaga madadin muridi shi ma ya yanke wa kullu kabirin fi mahallin falyulazimi az-zawiyata fil awqati al-khamsi dukka babba cikin a waje to ya lazimci zawiya ya zama duk ko da yaushe ana samun sa a zawiya a cikin lokutan salloli guda biyar din nan da kuma fil masail lil wazifati da yamma kuma ya halayi wazifa da shi walau kana wahada ko shi kadai ne bashi da wani wanda zai taimake shi ko shi kadai ne ya je ya yi yayi wazifarsa in yana yi Allah zai kawo masa wasu fa in fa'ala fala jarma an yugayyira Allahu lahu man yakunu ma'ahu bi haulillahi wa quwwatihi idan mutum yana yin wazifa ko shi kaɗai ne a masallaci a zawiya to insha Allah Allah zai musanyo masa mutanen da zai zauna da su su dinga yin wazifa Allah zai yi haka da ikonsa da ƙarfinsa wa sunu asrarakum ku ɓoye sirrukanku sirrin da mutum yake da shi mutum kare ta yayatawa ni ina da kaza akwai sirri kaza akwai fa'ida kaza wannan duk ba shi da amfani walawil asrarul muta'alliqatu bid dunya ko da sirri ne wanda ya rataya da duniya ga mutum ba kowanne ne za ka yaɗa shi ba, eh wanda mana ko da abu na neman duniya ne saboda wani in ya samu wani sirrin tofa shi kenan da shi zai barna, da saboda haka ba a yaɗa sirri ko ina da ko ina, a kiyayewa ake yi a zaɓi waɗanda ake ganin lalle ba za a samu matsala in sirri ya shiga hannunsu ba zai fita ba zai samu matsala ba su ake ba irin wannan asrarun. Fa innahu man katama sirrahu malaka amrahu domin duk wanda ya ɓoye sirrinsa to lalle ya mallaki al'amarinsa in dai sirrinka yana wajenka to kuma kana da dabara amma in sirrin mutum ya kubushe masa to ba shi da dabara wala zumu sabra ku lazamshi haƙuri ku yi haƙuri da halitta ku yi haƙuri da duk abubuwan da suke faruwa daga Allah warbi da bil maqduri kuma su lazamshi ko kuma ku lazamshi yarda da kaddara Allah duk abin da Allah ya kaddaro to ku manya ku ya kamata ku fara yarda da kaddara saboda wasu ma su samu su koyi yarda da ƙadiran Allah daga wajenku, amma idan mutum babba ne ya zama kuma duk abin da ya zo masa daga Allah ya fi kowa kokawa, to ka gayi sauran mutane kuma ya za su yi, dama wajen su za su zo su su nemi su samu sauƙi, idan wani abu ya samu mutum zai zo ne wajen wanda yake ganin jagoransa ne ya koka masa, to in ya same ka kai ɗin ma kana koka ina za a je kenan. To ta haddu ta habbu kuma duk abin da za ku yi ku ba wa junanku kyauta, ku ba wa junanku soyayya ta Allah. wata zawaru fillahi ku ziyarci junanku saboda Allah wata jalasu fillahi ku zauna tsakaninku da Allah saboda Allah ku zauna da junanku a cikin Allah wata bazalu ku ba da kyaututtukan ku saboda Allah wal zamu khidmatul mashayikh ku lazamci hidimtawa shehunai wa mahabbatahum da soyayyarsu lalle ku lazamci ku yawaita hidimtawa shehunai kuma da soyayya ga shehunai din wa innahum yaquluna yace shehunai suna cewa man istaqdamnahu qaddamnahu duk wanda muka sashi yake ta hidima to sai mun sai mun shugabantar da shi haka shi wai dama haka su waliye suke faɗa bayan Allah duk wanda suke sashi suke sashi yake hidimtawa waɗanda suka dace a hidimta musu to kuma lalle za su gabatar da shi ma'ana zai zama jagora wala ta ƙada u karku yanke junanku karku zama tsakaninku wannan baya so wannan baya wannan baya zuwa wajen wannan wannan ba halin mutanen kirki ba ne, wala ta dabaru karku juya junanku baya, mutum ya ce shi a ai wane ya yi min kaza ko wane ya ce min kaza, saboda haka ni ba zan gaisa da shi ba, ba zan yi mu'amala da shi ba, wannan ba daidai ba ne. Wala ta hasadu karku yi wa junanku hasada, kar wani ya ga Allah ya arzuta wani da wata ni'ima daga Allah, ni'ima ta duniya ko ta addini ko ta lahira, mutum ya ce zai masa haza da kar ya yadda. Wala ta ba gado kar ku junanku, ku zama masoya juna wa kuno ibadun layi kwanan, ku zama bayin Allah kuma ƴan uwa, ku zama ƴan uwa don Allah cikin Allah. Wa ala kulli kabirin fi madinatin kowane babba gari, kasura fi fi hal ikwanu garin da yake da ƴan uwa da yawa. Gari yana da ƴan uwa da yawa kuma akwai shugaba a garin. To an yabniya zawiyatan lalle ya gina zawiya tuwafiqu halahu wanda za ta dace masa da tafiyarsa domin in yace zai tafi wasu wani wajen to ba mamaki ya tafi wani wajen da ba zai dace da shi ba ba zai ji daɗi ko ba yanda zai ya tsawatar amma in wajensa ne kaga dole zai tsawatar in ya ga abin da bai dace ba wa hali bal tuwafiqu halahu wa hala baladihi lalle mutum ya gina zabiyar da za ta dace da shi ta dace kuma da halin garinsa wa yaqumu fi ta'miriha bi salawatil khamsi kuma mutum ya tsaya a cikin raya wannan zabiya da salloli guda biyar ya ummu fiha in akwai hali ya zama shine jagora a salloli guda biyar ya dinga shine zai zama limami aw yuwalli imaman ko kuma ya nada wani limamin da zai dinga mutane sallah fiha a cikin zabiya din yusalli bihim ya dinga mutane sallah ko mutum ya ya zama shine limami a zabiyarsa ko kuma in ya nada wani limami wanda zai zama shi kan ko da yaushe yana nan shi yake wa mutane sallah shi ma in yazo sai ya bi wala da kallafu huwa aidan an salati fiha to shi ma kuma kar ya zauna ya zama baya zuwa zabiyar din a in dai ko da ya sa wani limami yana mutane sallah ya zama shi ma da shi ake sallah wa in kana yumkinu an yaj'ala kullu kabirin aminan li zawiyatihi idza ata zamanul maisarati yajma'u al ahbaba ba'da kulli dhikrin ya ummu al jum'ata frank aw kullin kullun ala qari dagati tasayinu bi zalika ala masali zawiyati kalfurshi wa nabi zalika wa qala zifu lakum fi zalika wa amartukum bihi cewa yace idan zai yi kowani babba ya zama ya nada wani amintaccen sa a zawiyarsa ya zama idan lokacin sauki ya zo mutane suna cikin walwala to duk lokacin da aka yi zikirin juma'a ko kuma aka yi wazifa a samu wani abu ana tarawa saboda abin da zai shafi zawiyar duk abin da ya taso na gyaran zawiya ya zama kaga an huta ba sai an je an roƙi wancan an nemi wajen wancan ba dama ana tarawa ya ce to in za a yi haka in zai yi a yi haka ba da kulli zikirin yawmil juma'ati bayan zikirin ranar juma'a mana duk sati aka yi zikirin juma'a a samu wani abu wanda ake tarawa wannan kam ba na kowa bane na zawiya ne ko gulub din zawiya ya mutu ko wani abu gyara ake so a zawiya kaga dama zawiya tana da kuɗin ta sai a ɗauka a ciki kawai sai a yi aiki ba sai an tafi ana nema wajen mutane ba yace frank ka san su da yake suna aiki da faransa ne da kudin su ne na Faransa yace ko da franc franc ake ake bayarwa mana komin ganganta dai kowa gurgurdun au kullu alaqar dagati ko su ajiye ka'ida kaza kaza za mu dinga ajiyewa ko kuma kowa ya bada abin da zai iya li tasainu bi zalika saboda ku nemi taimako da wannan kudin da kuke tarawa ala masalihi zawiyati duk abin da zai gyara zawiya kalfurci kaman shimfidu idan aka rasa shimfida zawiya dama akwai kudi sai a je a saya idan wani abu duk abin da ya taso ne duk abin da ya bashi zawiya ake zuwa gyara in zawiyar dama ana tara mata to kaga wannan kudin za su gyara zawiyar an huta su ba sai an tafi bara ba wani hawi zalika da makawancin wannan cewa ce in kuka yi haka fa kada zintu lakum nayi muku izinin fi zalika yin haka in kuka ce za ku yi haka to nayi muku izini lalle ku yi haka yana da kyau wa amartukum bihi kuma na umarce ku lalle ku yi shi zai yi amfani saboda za a hutar da mutane ba mamaki lokacin da ake bukatar abin wani bashi da shi amma inda ana dan bayarwa kuma abinda mutum yake bayarwa kaɗan kaɗan ne nan na sati sati kaɗan kaɗan ake bayarwa ana ganin sa kaɗan ne amma da yake tarawa ke zai yawa wa iyyakum wa tawangula fi ma yakhudu fi al-ammatu min al-itiradi ala Allah fi ma jarat bihi al-maqadiru sai she ku mukaddamai ina ina tsoratar da ku ku kiyayi shiga cikin abinda sauran mutane suke shiga na yi wa Allah butulci a cikin abinda kaddara Allah ta kawo idan Allah ya kaddaro kaddararsa ta zo wa mutum to kar mutum ya dinga cewa shi me yayi wa Allah a'a ko kuma ya rasa wani abu ko rashin lafiya ko rashin wani abu ko matsi irin na rayuwa yayi yawa to mutane kokawa suke yi to ku muqaddama kar ku zama masu irin wannan kukan wannan aina ba na kowa da ba naku bane yawa abinda kaddara Allah ta kawo kun fi kowa sanin kaddara Allah to saboda haka mutum ya koma ga Allah mana wala tusiu zanna billahi karku munana wa Allah zato mutum ya dinga cewa ni aikin da aka ce ma nayi kaza na ja kaza na yi wurdi kaza amma har yanzu shiru ba abin da na gani to wannan shi wa Allah butulci ne wala bi ibadihi kar ku yi mummunan zato ga bayin Allah wala bi dahari kar ku dinga zargin zamani ai zamanin nan ya bashi yayi kaza yayi kaza zamani baya bashi wa inna Allah huwa daharu ubangiji shine zamani saboda haka mutanen zamani ne suke bashi amma shi zamani baya bashi shi zamani yadda yake ran da aka Allah ya kawo shi har yanzu haka yake ko ba zai canza ba dare da ranar nan kullu su ne duk wace ranar ta zo kuma ita ce idan misali yau alhamis ce to daga alhamis din farko har yau alhamis ce guda ɗaya duk iri ɗaya ne amma dai kawai sai dai waɗanda suka zauna a cikin wannan alhamis ne za a ce ba za su yi daidai da wanda suka zauna a wata alhamis ba shine kawai amma Allah baya canza zamani zamani iri ɗaya ne la farqa fi zalika baina ma mada wa ma sayati shi zamani bai da bambanci zamanin da ya wuce da zamanin da zai zo duk iri ɗaya ne wancan zamani da ya wuce mutane ba mamaki in kaga an samu sauki a cikin sa masu masu saukin ne a wannan zamani in kaga wani zamani ya zo da tsanani wanda suke cikin zamani su suka tsananta amma shi zamani baya canzawa ba abin da zai canza zamani wa aktsaru min al-wuqufi babillahi bid-du'ai ku yawaita tsayawa kofar Allah kuna roƙon Allah idan aka ga abu ya yi yawa to a yawaita yin bayan ibada a yawaita ibada da ibada da ake yi din a ƙara sannan kuma a yawaita addu'a domin Allah yakan sauko da wani abu da zai dami mutane saboda mutane su fuskance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah inna Allah afwan Allah yana jarraban bawa saboda Allah ya ji muryar bawan idan Allah yana so ya dinga jin muryar bawa sai jarrabe shi da wasu abubuwa to wannan abubuwan da ake jarraba sa da su zai dinga komawa ga Allah ya Allah ya Allah to Allah kuma haka yake so yana so ana yawaita kiransa ana yawaita roƙonsa to in wani in aka yalwata masa to shikenan ya rabu da Allah ba wani roƙon da zai yi ba zai koma ga Allah ba kawai shikenan sai ya shiga shagaltuwarsa to shi yasa idan ana son sa sai Allah ya ja abin da ya bashi in ya janye to sai mutumin ya dawo wajen Allah to wannan Allah yana son sa to sai yayi ta tuba wa Allah ya ta tuba wa Allah li yasma sautahu inna Allah la yabtali abdahu li yasma sautahu shine hadisin Allah yana jarraban bawa saboda ya ji muryar bawa idan Allah yana so ya ji muryar ka to zai jarrabe ka sai ya jarrabe ka kai kuma kar ka koma ka je ka dangana abin zuwa ga wata halitta a koma ga Allah Allah ne ya kawo maka to koma gare shi so yake ya dinga jinka ya dinga jin muryarka ya dinga jin roƙon da kake masa ya dinga jin kiran da kake masa shi Allah ya saba da halitta ita halitta mutum in ka yawaita masa kira ma sai ya ce ka raina shi haka dan adam yake in ka je wajen mutum ka dinga ce masa duk Allah ya wane kai min kaza wane kai min kaza shikenan sai mutum ya fishi da mutum shi kuma Allah in ba a roƙonsa ne yake fishi shi kuma so yake kullum ai ta yawaita kiransa in ka kira Allah ka ce Allah Allah Allah kauni kana yi to matsayinka ya fi wanda ya yi zuwa a zahar, kai da ka wuni kana yi, to ka fi wanda bai kai wunin ba, wanda ya wuni ya kwana ya fi wanda ya wuni kawai, sai zama da shi Allah so yake kullum suna sa ana kiransa kawai, in ma roƙo ne kuma ai ta roƙonsa, Allah ba ni kaza, Allah ibin kaza, karkashi a ai ni na yi na yi na faɗa na faɗa har yanzu ban ga komai ba, a kai ta yi, hakan ma akwai abin da Allah abubuwan da Allah yake bayarwa guda uku ne, idan mutum ya roƙi Allah Allah yana bashi yana yafe masa zunubansa tukuna in akwai laifi tsakaninsa da Allah sai Allah ya goge laifi sannan na biyu Allah zai biya bukatar da mutum yake yake roƙo man qara albaba walajja walija duk wanda ya kwankwasa kofa ya yawaita yayi ta bugawa ai dole a bude masa ya shiga to kofar Allah kuma in ka yawaita kira ka yawaita addu'a ka yawaita roƙo Allah zai bude in ya bude kuma shikenan ka samu nasara sannan kuma Allah zai ɗaukaka wa mutum darajarsa. Wayannan abubuwa guda uku, to su dama duk wanda yake roƙon Allah zai same su. To shi ne shewa ya ce, Ku yawaita tsayawa a ƙofar Allah biddu'a ila anfusikum ku dinga yi wa kawunanku addu'a, kuna roƙon Allah duk abin da kuke buƙata da abin da kuke tsoro. Wali ahbabikum kuma ku roƙa wa masoyanku, duk wanda zai addu'a, shehu ya yi addu'o'i saboda mu koya. shi shehu duk inda yake addu'a sa bai taba yin addu'a shi kadai ba bai taba yi wa kansa addu'a shi kadai ba a ba mu kaza ya Allah ba mu kaza hudan wajadan ilman wa rizqan wa rifatan wa amnan wa imanan yazidu ila al-ukhra wa taqwan wa zuhudan wa tilaan wa hikmatan wa afiyatan badal inabati al-maula zidil ilma fina kaga bai shefiya ba zidil ilma fina ka kara mana ilimi waqfina a sharra jumlatan ka kiyaye mu sharri wasunna jami'an ka kiyaye mu duka an gururin wa an ahawa kar mu shiga rudu kar mu shiga son zuciya habauta lana imana ya ubangiji ka ba mu imani to zidu ka gara mana shi wa aqihi ka wanzar da imani ya zauna madad dari durra summa zidu lana luqya to haka shehu yake cewa katamta qabihan thumma azharta sayyidi jamilan azim haza ya ubangiji ka boye mana mummunar mu ka bayyana mana kyakkyawa to ka dawo mana da mu haka eh ya zama muna nan mu a boye ba wanda ya san sai kai kyawawan mu kuma kowa yana gani lakal hamdu law aqabta kullu uqubatin kai ne kai godiya ta tabbata gare ka da dukkan azaba ka kawo mana ma na kun li ahlan mun shanshanta kawo mana azabar ai mu masu sabo ne muna saba maka in kace zaka saukar da azabar duniya gaba da ta halaka ba ai mun kai matsayin mu ne alhamdulillah qabla kulli uqubatin nakun li ahlan fa amalna sadun ayyukan mu ba wasu kyau bane amma dai matinu walau ahsanta bil afwi wal ana ya kai ubangiji mai karfi in ka kyautata mana ka yafe mana abin da muke na laifi kuma ka ba mu kyauta wannan kuma fa anta liza ahlun kai kuma ai kai mashanshancin kai haka ne fa anta liza ahlun to saboda haka shehu ya koya mana yadda ake addu'a in za ka yi addu'a kar ka roƙa wa kanka kawai kai shiru in kai addu'a wa kanka to ko a karba ko ba a karba ba in ya shanshanta a karba za a iya karba kuma nan ma ai kai kare ta amfana amma idan idan ka roƙa wa mutane kowa da kowa duk al'umma kai musu addu'a a cikin waɗanda kai wa addu'an nan akwai wani shi dama in Allah aka cewa Allah ya yi masa zai masa to kaga dalilin yi wa wancan kai ma sai ka samu to saboda haka idan za ku yi addu'a cewa ce ku yi wa addu'a ku yi wa kanku addu'a abinda kuke so da abinda kuke tsoro ku yi masoyanku kuma wali khasatil ibadi ku yi wa duk manya-manyan bayin Allah addu'a wa ammatin da kowa da kowa ma kowa da kowa in za ya addu'a mutum zai addu'a idan mafi kankanta dai kai wa garin ku in za ka iya kuma kai wa kasar ku in za ka iya kuma kai wa nahiyar ku in za ka iya kai wa duniya ma gaba daya kace duk duniya kowa ba ruwanka da wani musulmi wani ba musulmi ba duk Allah ne ya kawo su da musulmin da wanda ba musulmi ba kowa ya samu ya samu sauki ya samu saukin rayuwa ya ji dadi ba ba ba ba ba koma baya bane a gare ka shi gaban ka ne ya kashe duniyar nan gaba ɗaya ta inganta ta yi kyau kowa yana rayuwarsa yadda ya kamata to kaga ai kai da kai addu'a ai ai nasarar ka ce tunda kai ma kana cikin duniyar kuma waɗanda kake so ma suna ciki to she she ku yawaita roƙon Allah amma kar mutum ya roƙi Allah shi kadai ya roƙa wa al'umma gaba ɗaya wa alaikum bil iksari min salatul fati yace kuma ku yawaita karanta salatul fati alheri ce na duniya da na lahira. Aƙallu ma ala wahidin minkum ma'asharar akabiri su taga alafin sabahan wa misal zalika masa'an. Mafi ƙarancin ku manya manyan muƙaddamai wato khalifofi kenan. Khalifofin shehu shehu yana gaya musu cewa kufa abin da yake kanku na salatul fati kullum da safe mutu yi dubu shida da yamma ma mutu yi dubu shida. Wannan shine abin da yake kanku. wa aqallu nawafilikum 50 rak'atan bayna al-yawmi wal laylati mafi kankanta cikin nafilar da ya kamata ku yi ku yi raka'a 50 tsakanin dare da rana da sallolin farilla da nafilfili in an hada a samu raka'a 50 haka shehu tijani yake radiyallahu anhu to wannan shine abin da yake wanda ake buƙatar manyan jagorori su dinga yi a rayuwarsu kullum yawan nafila yawan sallah da nafila wa alfin min ya ladifu sabahan wa masa'an sai ce to ga fa'ida kuma zan baku ku riƙe salatul fati ɗari da hadiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku ya ladifu dubu ɗaya safe da yamma in kuka riƙe wannan to wannan ko in mutum ya riƙe ta to insha Allah rayuwarsa ba zai taɓa ganin wahala ba duk wahala Allah zai ɗauke masa duk sauƙi kuma duk inda yake Allah zai kawo shi yara alkhaira wa tasira fil amri kullihi aka mai wannan mai yakuta ya faɗa eh shehu janna ya bada wannan sirri mutum in zai iya kullum da safe yayi salatul fati ɗari ya yi ladifu dubu da yamma ma yayi haka in dai mutum ya rike wannan to insha Allah duk abinda duk matsala shi dai ba zai haɗu da ita ba sai dai ya dinga jinta na'am to shine wa alaikum bi bi'ataini salatul fati kullu lailatin jumu'atin kuma duk daren juma'a ko manya ku rike salatul fati ɗari biyu mana kowa ya salar bari ɗari biyu a daren juma'a wannan kai zama duk daren juma'a mutum zai iya yin wannan wa alaikum bis sadaqati wa la khubzatan kullu yawmin wa qalla wa aksara kuma mutum ya yawaita yin sadaka ko da masa ɗaya ce kullum mutum zai bayar duk juma'a a kullum kai kulla yaumin a kullum mutu ya akalla dai sadakarsa ta zama dai ya ba da ko abin da ya kai masa ko abin da ya kai kudin masa mana dai kullum ne mutu ya samu abin da ya bayar na sadaka ko abin da bai kai masar ba ko abin da ya fita duk dai gwargwadon dai yadda mutu ya samu amma ana so mutu ya yawaita dama idan matsala ta shiga in ana addu'a ana kuma sadakoki to yanzu nan Allah zai ɗauke matsalar kowace ce. Wa alaikum bi tazimi shurafa'i kuma ku girmama sharifai jikokin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wa ahlillahi ku girmama mutanen Allah duk inda suke duk mutumin Allah inda yake ka girmama shi baka san matsayinsa ba ko a dalilin sa mutum zai samu shi ma wani abu wal awliya'i ku girmama waliyan Allah wal mashayikhi ku girmama shehunanku wal ulama'i ku girmama malamai masu karantar da ilimin addini waɗalabatin ilmi ku girmama masu neman ilimi ma duk inda suke wa alaikum bi ta'zimi kulli man qaddama hu shaykhum kuma lalle ku kuma mutane ku girmama duk wanda shehin ku ya gabatar muku ya zama kaman shine jagora yana sa shi duk abin da za ku yi sai ya tura a wajensa za ku je ku yi to ku girmama shi fa inna zalika min ta'zimihi domin in kuka girmama wanda shehin ku ya jagorantar muku to kun girmama shehin naku وتعظيم المشايخ من تعظيم الله جرم مشايخنا كما جرم الله ne وفي ذلك فوز الدارين a cikin haka kuma ake samun riba ko kuma ribar rayuwar duniya da lahira wabshiru ku ma'ana ku albishir ma'ana wabshiru albishirinku fa inna Allah qala fi kitabihi ubangiji ya faɗa a cikin littafinsa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يأتي lalle zan jarrabe ku da wasu abubuwa na wani lokaci tsoro ko kuma yiwuwa ko kuma karancin samun amfanin gona ko kuma rashe-rashen rayuka da yin asara na abin shi amma dai Allah ya ce yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yi wa masu haƙuri albishir wanda suke haƙuri akan abubuwan da muke saukarwa ka yi musu albishir su a yin ne masu haƙuri Allah ce Allah zina su ne za a sabarhun musibatun idan wata masifa ta same su ƙalo sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna faɗi wannan kalma ai mu dama na Allah ne kuma wajen Allah za mu koma to idan tsanani ya ishi mutum ya same shi ya buga ya buga ya gagara to zai zai rike wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum ya karanta ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya to ko menene yake damunsa Allah zai yaye masa shi ko ciwo ne ko matsala ta rayuwa ce ko menene in dai mutum zai iya yin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sau dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kullum Allah zai yaye masa wannan wannan matsalar ula'ika alaihim salawatu min rabbihim ubangiji suka yashe waɗanda suke maimaita wannan kalma lalle suna da addu'o'insu daga ubangijinsu Allah zai karɓa wa rahmatu ko za su samu rahama daga Allah wa ulai qaumul muhtadun sune shiryayyu wala alla naksa samarati akhir akhir al balaya akhir al baraya kai al mutaradifati fi hadhihi sinina ce shi mai yuwa rashin abin shi da ake ta fama da shi din kar kar mutane su ga kaman to yanzu ka Allah zai sake kawo mana wani sauki kuma ba haka bane sai shi in kuka ga rashin abin shi yayi yawa to ƙarshen masifa ne yazo ma'ana masifun da suke ta faruwa suke ta faruwa to idan aka ga har ya kai ga abin shi ma ana rasa shi to masifar ta kusan karewa eh Allah zai kawo ƙarshen ta kenan insha Allah ta zo ƙarshe walhamdulillahi rabbil alamin wa ta'awanu fi kulli ma qasatum bi ittifaqil kalimati kace ku taimaki junanku duk abin da kuka nufa ku hadu ku yi shi ku yi shi a cikin muta fa innal jama'ata rahmatun haduwa da mutane ayi in addu'a za ku yi ku hadu da mutane ku yi addu'a duk abin da za a yi haɗu a yi domin haɗuwa jama'a in suka haɗu rahamar Allah ne wal furqatu azabun rabuwa mutum ya ce shi kuma duk abin da zai shi kadai zai wani azaba ne wallahi ta'ala as'alu ubangiji madaukakin sarki shi kadai nake roƙo an yi tawalla na ya jibinshe mu ko ya tawalla kuma ya jibinshi lamarin ku ko ya tawalla salihin Allah shi yake jibinta bayinsa na gari wa salam wa kataba muhibbukum wa nasirukum ibrahim ibn al-hajji abdullahi atijani bikosi sai ce masoyinku wanda yake muku nasiha mai suna Ibrahim dan Alhaji Abdullahi batijja ne wanda yake kosa to shine ya rubuta wannan wasiƙa zuwa ga ƴan uwa waladi Aliyu Sisa اكتب منه نسخة لولدي واسم بأبي بكر ولما, ولما عبده وأخيه آه وللهاج محمد زينب ولأمين الشقر ولمحمد الأمين جوس ومحمد جوب ولمالك فال ولمالك أندو ولألي لوى ولأحمد سام ولمالك سي ولمحمد ولمحمدية بدي ولإبراهيم بدي وللهاج معاذ وسالم ولبران سم ولشيخ ولشيخ في في ولدة في ولدة آه ولدة شك وللهاج بدي ولأبدي جس على حسب ما جاد لك الوقت ثم الأمثل فالأمثل يا شيخ أنا أمرتن علي سيسا كربوت وانا وثيقة ka tura wane da wane da wane da wane ya lissafa su ya ce kai duk wanda zaka iya ma ka tura masa har iya inda dai kokarin ka ya tsaya haza laka haza wa laka nuskatun kai kuma gashi ka rike wannan in ji shehu wani sheki umar usman jai ga wannan kuma ka kai wa umar usman jai wani ibrofal wannan kuma ka kai wa ibrofal to su waɗannan su suka fara yin tarbiya wajen shehu ibrahim wani ikwati mahmud da kuma ƴan uwan mahmud wani hadi wal hadi da Shehul Hadi Murtaniya wa Shafi da Muhammadu Shafi wa Salam wa kada Ibrahim Hajji Abdullahi Tijani wannan shine karshen wannan wasiƙa alhamdulillah alhamdulillah masha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب